ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu lafiya da imani ya kuma azurta mu da zuwa wannan rana ta 26 ga watan ramadan shekara ta 1439 hijira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da in ban manta ba ina jin ko goma ne ko sha ɗaya sha ɗaya ga watan biyar a ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha da goma sha da goma sha sha takwas miladiya za mu ɗan taɓa karatu kaɗan sannan sai mu yi jawabin rufewa insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa mana albarka a cikin maganganunmu ya ba mu nasara da dacewa jiya idan za ku yi tunawa mun tattauna ne akan matsala da shafi saki sakin mace a shari'a da irin lafuzan da ake amfani da su da kuma wani lokaci ne ya kamata a sake mace to yau za mu tashi ne akan wato lafuzan da ake amfani da su wajen sake mace kuma sakin ya yi ko bai yi ba akwai alfaz sariha akwai kinayat lafazi da ya fito fili karara lafazi da ya fito fili karara da kuma kinaya lafazin da ya fito fili karara shine in an sake mace da shi ake cewa ta saku kamar misalin mutum yanci an ci talik an ci mutallaka ko kuma tallaktuki ko faraktuki ko sarrahtuki ko attalaku yalzamuni da wani abu makamancin wannan da hausa shine ne don mutumin da ya bude bakinsa ya ce wa matarsa kin sako ko ke sakakkiya ce na sake ki ko na rabu da ke ko na sauwaƙe miki ko saki ya zama dole a kaina in sake ki to wannan kan ba sai an tambaye shi mai kake nufi ba kawai ta saku sai magana kuma ta fara idda akwai kinaya kinaya kamar ya ce tafi gidanku ko ke kubutacciya ce ko barrantacciya ce ko kina da yancin kanki waɗannan duk ba saki ba ne sai in an yi niyya sai an tambaye shi shin kana nufin kayi saki ne kenan asarihu la yaftaqiru ila niyya falkinayatu taftaqiru ila niyya saki sarihi na karara wannan bai da bukatar bai da bukatar niyya wanda aka yi kinaya aka dan sakaya tafi ba ruwana da ke kan na sake ganin ki a gidan nan ke ba matata ba ce kama hanya ki bar gidan nan ba aure tsakanina da ke na gaji da ke waɗannan kalmomi da maza suke gaya wa matansu duka ba za a ce da su saki ne kai tsaye ba sai har in an tambayi mijin ya yi bayani shin yana nufin saki ne ko baya nufin saki amma inda ya bude baki ya ce na sake ki to ba a tambayansa a ce kana nufin saki a ya yi bayani akwai wata matsala da ta faru a gidan annabi sallallahu alaihi sallama kamar yadda imam bukhari ya fitar a cikin sahihinsa zuwa auza'i ya ce ya tambayi zuhuri wace mata ce a cikin matan annabi ta nemi tsari da shi annabin abin mamaki wata mata ce wanda Allah ya aure ta ya zo gidanta ranar da zai tare kawai sai ta ce da shi a'udhu billahi minka ina neman Allah ya tsare ni da kai ta yi haka a'a wannan wace mata ce wannan aisha take cewa ibnatul jaun wata mata ce mai suna ibnatul jaun yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta ya kusance ta irin yadda namiji yake zuwa kusanci amaryarsa wallahi kawai sai ta ce a'udhu billahi minka ranar farko daren farko ranar amarci sai annabi ya ce da ita tab laqad uzti bi azim ilhaqi bi ahliki lalle kin nemi tsari da wanda yake babba ne in an nemi tsari daga gare shi ana samun tsari to tafi gidanku ilhaqi bi ahliki ki tafi gidanku ashe miji yakan iya cewa matarsa tafi gidanku so irin wannan tafi gidanku ne yana buƙatar bayani tafi gidanku ba aure a tafi gidanku ki je ki sha koko tafi gidanku ki je ki ci tuwo miyar kuka ni gidana shinkafa ake ci da nama tafi gidanku sai na neme ki kin ga duk wannan yana buƙatar jawabi a yi bayanin me ake nufi um, ya zo a cikin kissar da wani sahabi da ake ce da shi kabu dan malik allah yadda da shi aka ce da shi lokacin da bai je yakin tabuka ba sun yi laifi aka ce to inna rasulullahi sallallahu ya amurka an ta'tazila imra'atak manzo Allah yana umartan ka ka kaurace wa matarka ta'tazila ka kaurace mata wannan kalmar ita ma tana buƙatar fassara sai yake cewa utalliquha amma za af'alu shin sake ta zan yi ko kuma yaya zan yi can aminu ka ce kai ya tafi kai nisa gai can wutalliquha amma za af'alu shin sake ta zanyi ko kuma yaya zanyi kin ga an ce ka ce ya rabu da matarsa ya ƙaurace wa matarsa aka ce bali a tazalha a'a ka ɗan ƙaurace mata kada ta yadda ta kusance ka to shi ma sai ya ce wa matarsa ilhaqi bi ahliki tafi gidanku tafi gidanku ba saki bane sai an yi bayani kar wata mijin ta ce mata tafi gidanku ta zo tana kuka ta ce ai ya sake ta kidan wannan yana nuna mana alkinayat taftaqiru ila niyya kenan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa wata matarsa ibnatul jawni kuma yana nufin ya sake ta ne kabu dan malik ya gaya wa matarsa amma ba yana nufin saki bane ba sheikh fauzan allah masa rama ya yi bayani cewa saki kashi-kashi ne kalmar amfani da kalmar saki kashi-kashi ne akwai alfaz sariha wanda sun fito fili karara um, wanda baya bukatar wani fassara da jawabi kamar an ci talib ai ko kuma mutum ya ce ya yi amfani da lafazin at-talaq da wa ma yatasarrafu minhu kaman fi'ili madi ya ce tallaqtuki ko ismul fa'il kaman ya ce anti taliq ko ismul maf'ul kamar mutum ya ce anti mutallaqa amma banda al-mudari da al-amr kaman tatliqin ko utliqi wannan ba saki bane abu na biyu shine alfaz kina'iyya wanda ake yin kinaya na yi bayani ba sakin directly ake faɗa ba wani kalmomi ne ake faɗa ne na kinaya anti khaliya anti bariya ko anti ba'in anti hurra ko ukhruji alhiqi bi ahliki وما إلى ذلك وما أشبه ذلك kawai dai waɗancan kalmomi su ne saki kai tsaye me yasa aka ce duk wanda ya yi ya faɗi kalmar saki ta saku saboda annabi yana cewa salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abubuwa guda uku wasansu wasa ne wasansu a jidduhunna jiddun wato yi da gaskensu da gaske ne wa hazluhunna jiddun ko da da wasa ma aka yi to da gaske ne kamar ya kamar aure duk wanda ya zo ya ce wa wani kai na fa auren maka da yata to ko da wasa yake ta aure ƙwarai kuwa ba a wasa da maganar aure wani ya zo ya ce wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wani yaro ga yata na na auren maka ita shi kenan ta zama matarsa sadaki kawai za a bar a nemi gidan tarewa ya je su ta fama aure ya yi ba a wasa tsautsayi in yasa kika saki baki kika yi wasa akan kalmar aure to ya yi haka saki wai mutum yanzu wai yana yi wai matarsa wasa ya rubuta takarda sai ce na sake ki amma wai amma wasa yake tana karba ta saku ko mutum ya bude baki ya ce ke na sake ki ta kama kuka ke da Allah da wasa nake a a ƙarya kake in dai ka ce ka sake ta su so kar ayi wasa da wannan haka me da aure auren ki ya mutu kina can kina ta fama kina Allah Allah mai gidan ke me da ke sai wata ran wai sai bugo waya wai ya zole yake wance ce ina gajiya ya gida ya lamura lafiya galau to albishirinki ya akai aina me da ke kina alhamdulillah sai ce a da wasa nake yi to ba a wasa ta koma a dole duk wanda ya gaya matarsa ka hada kayanki kawai ki tattara ki koma ko ya rufe gida ki bude ki shiga kin koma a dole so ya kamata a yi a yi taka tsantsan a dangane da wannan lafuza na na sakin mace matsala ta biyu shin waye waye ne yake mallakan saki waye yake mallakan saki shin saki a hannun wake a hannun suruka a hannun suruki a hannun abokin miji a hannun kanin miji to duk a ƙasan nan ana yin wannan wai mutum wai mace surukarta ta ce ta sake ta wata suruka surukarta ta dame ta ta zo ta ce to ki tafi ki bar gidan na ma sallame ki gaba daya kin je ka ce ita ta bada sadakin ko kuma abokin miji ma kawai ko kanin miji musamman in dai ba mijin ne ya wakilta mutum ba in miji ne ya wakilta mutum to shikenan babu damuwa ya iya daukan wakilci amma in miji bai aika mutum ba bai wakilta shi ba don wani ya je ya faki ido ya je ya sake matar wani to bata saku ba saki a hannun miji yake ba a hannun kanwar miji ba ma wani lokacin kanwar miji koyar miji so ya kamata a yi kokari a kiyaye wannan kenan Allah ya bayani a cikin alkurani a talaq marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi isan har ya zuwa ƙarshen ayar Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa asul idda kun ga nan duk maza ake magana wa idza talaqtumun talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna talaqtumun nisaa namiji ne yake sakin mace kuma saki baya hannun ita kanta mace din yanzu a nan gurin aka kawo mana takarda kwanaki cewa wata mata ta sake kanta ko ta ce ta sallami kanta to ko mace ta ce ta sake kanta ba ta saku ba wannan kenan sannan kuma adadin sakin a ko kuma wanda zai sakin ya zamanto a lalle mijin ne in ba shi ba kuma wakilcinsa ne kamar yanzu misalin mutum yana wata ƙasa zai iya aiko abokinsa ya ce ka je ka gaya wa matata na sallame ta na sake ta ta tafi wannan ya halatta amma duk abin da ake yi wa mace bata isa ta sake kanta ba ba zai yiwu ba sannan idan ɗa ne yana da mallakar saki uku ne a hannunsa in ɗa ne ɗa idan kuma bawa ne yana da mallakar saki biyu ne iya gejin sakin bawa biyu sannan idan um, bawa ne yake auren mace ya ba baiwa ba shi ma dai saki biyu ne saki biyu ne to akwai wata matsala shin ya halatta miji ya bawa matarsa makullin auren ya ce wance ga makullin aurenki a hannunki in kin ga dama ki sake kanki duk lokacin da kika ga dama kika ga kin gaji kawai ki murda makulli kawai kin sake kanki ya halatta namiji ya haka rajiyin zance na malamai bai halatta ba namiji ya ainihin wato ya miƙa wa mace ragamar aure a hannunta ya ce duk lokacin da ta sha iska ta ga dama ta sake kanta wannan bai halatta ba saboda Allah ya sanya sakin ya zama yana hannun maza ina bukatar speaker sakwara ranar kwanton da wuce na bakin amfani sakwara microphone sai da ya ɗauki da wanta kan speaker microphone ko microphone يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن هكا الله يجي so yana hannun namiji ne baya ba wa matarsa dama ya ce daren da ta ga dama ta sallami kanta in ba ka wallahi wata ran zaka zo kana bukatar ta sai dai kaga ta yi gaba akwai wasu malaman da suka ce yana da yancin yayi haka din ya ba wa mace dama kanta da kanta ta sake kanta wai suka ce saboda ga hadisin aisha wanda Allah ya ba wa matansa zaɓi wata rana aisha ta ce da ni ya fara ya ce ina so in sanar da ke wani abu babu matsala kya iya zuwa ki nemi shawarar iyayenki ko ki zauna a nan gidan ko kar ki zauna nana aisha ta ce ai kuma ya san cewa iyayena ba za su ce in rabu da shi ba to tunda annabi ya bata zabi sai suka ce wai wannan yana nuna halaccin haka din to anan zabin sai malamai suka ce zabi ne akan ta zabi Allah da manzan Allah ba wai akan aure ba ta zabi Allah da manzan Allah da gidan lahira ko kuma ta zaɓi duniya da zaman duniya wannan shine abinda imam al-hassan al-basri ya tafi akai kenan ba zaɓi annabi ya ba wa aisha ba haka imam shafi'i ma ya faɗa so wannan yana nuna dai kada miji ya wulakanta mace ce mata ko ki zauna ko kar ki zauna abu yana hannunki akwai sakin da an yi ijima'i ya yiwu akwai wanda bai yiwu ba akwai wanda an yi saɓani kai akai sakin da aka yadda aka yi ittifaki malaman musulunci suka ce in an yi shi ya yiwu shine sakin da ya fito daga wajen miji musulmi mai hankali ba yana matsayin mahaukaci ba idan mutum ya samu tabuwar hankali ya je sake matarsa ba ta saku ba saboda ai baya cikin hankalinsa wanda aka tilasta shi dole baya so aka sa ya sake matarsa ita ma bata saku ba dole ya zama ta'i dole ya zama mufsar dole ya zama al'aqil yana da hankali al'aqlu sahih ba kuma wanda ya sha kwaya ba wanda ya sha giya ya sha wiwi ya koshi da ta hau kansa kawai sai ya zo ya huce a kan matarsa ya ce kamanya ki tafi gida na sake ki amma yana cikin giya ita ma bata saku ba ko wanda ya haukace ya zama mahaukaci sai sake matarsa wannan duk ba ta saku ba akwai sabanin akwai sakin da an yi sabani a kan shi sabani mai yawa na farko sakin mace tana jinin al'ada ko tana jinin biki wannan akwai sabani wasu malamai sun ce ya yiwu wasu sun ce bai yiwu ba da da lokaci duk da na kawo muku dalilan amma dai ku sani in an sake ki kina al'ada ko an sake ki kina jinin biki to akwai yiwuwar sakin nan bai yiwu ba ki ki karba ko kuma in kin ga kina so ki karba din Abdullahi dan Umar ya sake wasu sun ce ya yiwu Abdullahi dan Umar ya sake matarsa tana jinin al'ada kuma aka ce masa sakin ya yiwu so wannan kenan bayan nan akwai wani sakin shi kuma wanda shi ma akwai sabani a kansa yayin da mutum ya sake matarsa saki uku a wurin zama guda a wurin zama guda mutum ya sake matarsa ya ce ya sake ta saki uku duka ɗaya wannan ma an yi sabani wasu malamai da yawa sun ce gaskiya ba ta saku ba saki ɗaya ne na sake ki saki uku to ɗaya ne haka yake a zamanin manzon Allah haka yake a zamanin abubakar haka yake a zamanin wato kirashi a zamanin farkon mulkin sayyidina umar ibn al-khattab so ba a so ma yana cikin saki na bid'a mutum ya sake matarsa lokaci guda ya ce ya sake ta sake uku wannan sake ne na bid'a rajihin magana idan an sake mace sake uku a wurin zama ɗaya a kalma ɗaya to ana ɗaukan saki ɗaya ne ba a irga guda ukun gaba ɗaya akwai maganganu da yawa na malamai babu lokaci da za mu yi ta tattaunawa a kansu saboda yanayi da muke ciki sannan akwai sakin da ake rataya shi da sharaɗi shine at-talaqul mu'allaq al-mashrut mutum zai saki matarsa yayi sharaɗi akan sakin to idan ya yi sharaɗin shi ma za a tambaye shi da gaske yana nufin sakin ne eh yana nufi to gaskiya ya yiwu idan kuma kawai hikima ce dai irin ta maza don ya tsoratar kada a yi abin da baya so to wannan kuma za a ainihin wato tambaye shi ne akwai sakin wasa ka jira na akwai sakin wasa da wasa kawai mutum ya ce ya sallami matarsa wannan kana fada ka sake ta in dai ka yi amfani da kalmar saki sai ka ce wai ai da wasa nake yi a a ta saku kamar yadda na yi bayani akwai wani yanayi da mutum yake yin saki cikin fushi mutum ya shiga cikin mugun fushi sai ya sake matarsa wasu malamai su ma suna cewa a'a a nan akwai matsala ba a daukan sakin wanda yake yana cikin fushi saboda baya cikin hayyacinsa akwai mugun fushin da sai kayi daga baya za ka yi da na sani sai ibn al-qayyim sun yi bayanin wannan a cikin wato zadul ma'ad da sauran malamai cewa idan mutum yana cikin mugun fushi ya sake matarsa ba wai karamin fushi ba fushi mai tsanani fushin da mutum zai iya doke ɗansa ya kashe sai daga baya da na sani fushin da mutum zai iya fadawa rijiya ma sai daga baya in ya sha ruwa ya tuno cewa ashe akwai matsala to irin wannan fushi mutum ya sake mata bai ba sakin ɗan giya wanda ya sha giya ya ƙoshi shi ma akwai saɓanin malamai shin ta saku matar ko ba ta saku ba akwai waɗanda suka ce duk wanda ya sha giya ko ya sha wiwi ya je sake matarsa tasu wannan shine ra'ayin sa'id bin musayyab da al-hasan al-basri da ibrahim an-nakhai da imam zuhri da sha'abi da imam al-auza'i da imam sauri da imam malik da abu hanifa kuma shine ra'ayi daya daga cikin ra'ayukan imam shafi'i lalle in ya sha giya suka ce waye ya kai shi je sha giya duk wanda ya sha giya ya sake matarsa ta saku so Allah kiyaye in mai gidanki dan kwaya ne ko mai shan giya ya je ɗebo kwaya sai ya zo ran taba miki saki to an kan awani idan kin bi ra'ayin imamu shafi'i da su imamu malik wasu suka ce la yaqa wannan a cikin sahabbai ma suka ce bai yi ba in dai ya sha giya ne ya sake matarsa bai yi ba usman bin affan yana da wannan ra'ayin ibnu abbas yana da wannan ra'ayin a cikin tabi'ai akwai umar ibn abdulaziz akwai iban ibn usman akwai abu shasa akwai ata akwai tawus akwai ikrima ikrima akwai alqasim akwai rabi'a akwai allais akwai ishaq akwai almuzani akwai atahawi wannan duk suna da ra'ayin cewa in an sake mace a cikin kwaya miji ya sha giya yana buge to sake nan bai yi ba so ina muku bayani ne akan sakin da duk akwai sabanin malamai akai dan idan an yi shi ya faru to gaskiya kada a yi gaggawan fita sai har in an je an samu malamai an tambaye su ko ba ka bane sannan wanda aka tilasta masa ya sake matarsa shine saki na takwas talaqul mukrahi a mai tilas a zo a sa mai bindiga in baka sake ta ba sai mun harbe ka ko wallahi in baka sake ta ba gobe za mu tsare ka akan gawarka ka rabu da ita kawai wannan bata saku ba inna Allah wada an ummati al-khata wa nisyan wa masukrihu alai hadisin ibn majah riwayar Abdullahi dan Abbas Allah ya dauke alkalami akan al'ummata dangane da abin da suka yi na kuskure ko mantuwa ko wanda aka tilasta musu to da wani za a zo mai gidansa ya tilasta masa ya ce ko ya sake matarsa ko kuma a kore shi a shago to wannan sakin bai yi ba to yaya maganan wanda ya sake matarsa kafin ma ya aure ta warai kuwa wani dan gigiwa kafin ma ya auren ya ce ya sake ta kafin ta shigo gidan shine at-talaqu qabla nikah la yasihu wa la yaqa bai inganta ba kuma ba za a zartar da shi ba wanda yake da yancin yayi saki shine alladhi tazawwaja bimra'atin bi nikahin sahiha wanda ya auri mace da aure ingantacce dama at-talaqu hallu uqdatun nikah ne ai warware kullin aure shine saki to kai ba amma baka ba dan giggiwa har ka je kai saki ina ruwan mutum wai yana zaune shi kadai yake tuntsirewa yana faduwa la talaka qabla nikah ba a yin aure ba a yin saki kafin a yi aure annabi ya ce wala talaka lahu fi ma la yamlik mutum baya yin saki akan abin da mai mallaka ba yaya labarin sakin mara lafiya shine saki na goma sha biyu bayi da lafiya yana da kuɗi yana jin haushinki daman ba kwa shirin kirki ya ga zai mutu don ya miki bakin ciki kakki ci gado sai ce binta na suke ki tafi gidanku ashe bayi da lafiya ne kuma yana ganin gaskiya rashin lafiya nan mutuwa zai yi ba sani ko kun gane to wannan sakin malamai suke ce idza tallaqa ar-rajulu zawjahu أو أزواجه في مرضه المخوف in mutum ya sake matarsa a rashin lafiyan da ake jin tsoron zai iya mutuwa wasu suka ce fata saku wasu kuma suka ce a'a manista ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hidmanihi duk wanda ya gaggauta abu kafin lokacinsa ana mai ukuba da rashin ba ni sunan shi aukuwar abin yanzu wannan keta ce ta sa yi sakin wasu malaman sun ce ta sako amma suka ce wallahi mugunta ne yaya zai yi ya zo ya sake ta don ya haramta mata cin gado wannan bai yi ba to shi ma akwai sabanin malamai akan wannan in ya sake ki saboda bakwa ba ni sunan su bakwa shiri da shi sai ya ce ya sallame ki ki ce ina nan ban tafi ba saki na sha uku wanda ya yi saki kuma yana shakkan ya yi ko bai yi ba yanzu yana to ni wallahi na na sake ki ne dudu na sake ki ko ban sake ki ba ne ya kasa tunawa to yaya hukuncin wannan sakin layaka sakin bai yi ba da ya zo yana shakka yana cewa na sake ko ban sake ki ce la baka sake ni ba dai warai kuwa ki ce baka sake ni ba sun kafa hujja da hadisin da annabi ya magana hatta a sallah idan mutum yana sallah ya yi shakka bai san raka'a nawa ya salla ba falyatrahi shakka wal yabni alai yaqin ya jefar da shakkar ya gini akan yaqini to tunda baka da garancin ka sake ta ai ba ta saku ba yaya hukuncin sakin wawa miji ne wawa ne mu kanga mu hala hakkilu wawa ne abubuwan sa ya tawauta amma yana da mata kuma ita kuma ta haƙura tana bin sa matar wawa kenan to me hukuncin talaqus safi suke cewa wasu suka ce sakin wawa ya yi duk wawan da ya je sake matarsa ya yi wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayin malamai ibn kudama ya yi bayani a cikin almuhuni ya ce amma safihu fa ya ka'u talaquhu as-safihu wawa in yayi saki sakin yayi yace a cikin zancen mafi yawa daga cikin malamai daga cikinsu akwai alkasim ibn muhammad da malik da imamu shafi'i da abu hanifa da almajiransa amma imamu ata ya ce a inda wawa ne ya sake sakin bai yi ba amma dai zance mafi inganci saki kan yayi yaya maganar sakin mai wasuwasi shine saki na sha biyar mutum ne yana da yawan wasuwasi kuma ya zo ya saki talaqul muwaswis ake cewa sakinsa bai yi ba mai waswasi sakinsa bai yi ba in Allah ta jawaza li ummati amma lam tuhaddith bihi ma lam ta'mal bihi wa bima haddathat bihi anfusuhum Allah ya yi afuwa wa al'umma ta abinda duk bata zantar da shi ba mutum yanzu yana waswasi a cikin ransa kuma in dai mutum bai yi aiki da shi ba Allah ya yi afuwa saki na sha shida sakin da aka yi shi akan kuskure wallahi ya zo yana so zai kira matarsa yana so ya kira ta ce ta zo wance yana so ya ce kawo mu ruwa sai ce wance na sake yaki sai ce subhanallah wallahi ba abin da nake nufi ba kenan bakin ne ya kubuce kin san zai iya faruwa to malamai suka ce man sabaka lisanuhu bi talaqi min ghairi qasdin la yaqau talaquhu wanda harshensa ne mai gaggawa yace ya saki matarsa sakin bai yi ba kamar yana so ya ce da matarsa anti tahir sai ya ce anti talik ke din nan mai tsarki ne sai ya ce ke na sake ki kun ga duk wannan abubuwan suna iya faruwa ko to yaya maganar sakin wanda aka lakanta masa dabara aka yi kawai sai aka je aka gaya masa wata kalma aka ce in ka je ka ce mata kaza ashe wannan kalmar ta saki ne kamar watakila abinda ake nufi kamar watakila ba bahaushe ba ne ko bai iya hausa ba an gane kawai sai aka yaudare shi sai aka ziga shi ana so ya rabu da matarsa sai aka je aka ce da shi idan ka je wurinta ka je ka ce na sake ki ya je ya samu matar kawai ya ce mata ya sake ta ɗin yanzu a nan gurin kunga ya yi amfani da kalmar saki ɗin ko ya yi amfani da kalmar saki kuma ya ce ya sake ta amma matsalar shi ba bai san me ya faɗa ba to me hukuncin wannan malamai suka ce idan aka lakanta wa wani kalmar saki alhali bai san yaran ba sai kuma ya ce ya sake ta ɗin kamar da wani yare kuma bai fahimci yaran ba to ba ta saku ba kamar yanzu misalin mutum ba fulatani ne bai iya hausa ba sai ya je wani wuri aka yi mai mugunta aka ce idan ya zo ya ce wa matarsa ya sake ta kawai ya zo ba fulatani shi bai san meye ma'anar kalmar ya sake ta ba kawai ya je ya faɗa mata to ba ta saku ba tun da bai san me ya faɗa ba yaya maganar sakin wanda yake bacci kawai bacci yake yi a cikin bacci sai aka ji yana cewa dudu na sake ki ashe mafarki yake yi subhanallahi me hukuncin wannan to shi ma wannan sakinsa bai yi ba da wani zai zo ko wata a mafarki ta ji mijinta yana cewa ya sake ta rufi alƙalamu an salatin anin na'ima ta ta hau kan shi ba a aukar da hukunci akan wanda ya abu yana bacci hukuncin saki da wakilci ya wakilta kaninsa ya je sake matarsa in dai shi ya wakilta to ya yi sai dai kuma sai an tabbatar da wakilcin dan kuwa wani kanin miji da yake bakin ciki da zaman ki da mai gidan ki da yayansa zai iya zuwa shari ya zo ce ya sallame ki an tambayi sai na abu huraira yaya hukuncin mutumin da ya sanya sakin matarsa a hannun babansa abu huraira ya ce in dai har ya sanya a hannun baban nasa to ko tasaku in baban ya suke tasaku to waɗannan su ne kaɗan daga cikin sake-sake da na so a ce mun tattauna da su ko mun tattauna a kansu to amma babu lokaci za mu insha Allah ta'ala dakata a nan sai mu gabatar da abin da ya tara mu Allah ya sa mana albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya ba mu dacewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh